أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake dawowa da mu wannan wuri mai albarka kamar da muka saba a kowanne sati zauna mu tunatar da kanmu da sauran jama'ar musulmi abin da yake gabanmu shine gyara ayyukan ibadodinmu da kuma sanin yadda ya kamata mu yi su kan mutuwa ta zo mana kowanne musulmi ya sani mutuwa har ma wanda ba musulmi ba wajibinsa ce kowa da kowa sai ya mutu kuma Allah tabaraka wataala ya umurnin mu cewa mu yi kokari mu gyara ayyukan mu kan mu mutu to idan muka mutu ayyukan sun yanke in dai ba waɗansu abubuwa ba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani a kansu su ma wajibin musulmi ne ya aikata su tun kam ya mutu idan ya mutu bai aikata ba kam ba su da amfani to kenan idan mutum ya mutu kam lalle ayyukan sun lalace sun ɓaci wato ma'ana ba ƙari ga ayyukansa sun riga sun yanke sai dai wanda ya aikata na alkhairin nan idan suna nan suna gudana ladar ba ta yankewa Allah tabaraka ta'ala ya taimake mu a karatunmu a cikin wannan program na guzuri kamin tafiya to mun ɗauko babin azumi ne mun aje wancan babi da muke cikin kaba'ir mun tsallako a wannan domin kula da yanayin da muka dumfara shi ne na azumi muna fatar Allah tabaraka wa ta'ala ya sa watan ramadan din ya zo muna muna cikin ƙoshin lafiya da imani da wadata da kwanciyar hankali fiye da yadda muke a yanzu nan albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu ikon yin azumin daidai kurakuran da za mu yi a cikin Allah ya gafarta mana Allah ya sa muna cikin wanda ake yantawa a cikin wannan wata din idan masu sauraro suna biye da mu muna magana ne akan azumi ko wajibin kowane musulmi ne duk ibada da mutum zai yi ya san hukuncin Allah a cikinta balle fa ibada take wajibi irin su azumi irin su sallah da abin da ya kama da su cikin arkan din nan guda biyar na Islam ta azumi yana daga ciki ko wajibin kowa da kowa ne ya san yadda yake yin sa wanda ya sani kuma sai ya sanar da wanda bai sani ba shine wajibinsa to muna cikin babin azumin ne mun ɗauko magana akan abin da ya shafi buɗe baki da kuma suhur sai lokaci ya mana halinsa insha Allah za mu ɗora inda muka ajiye a wancan satin wa minas sunnati ta'jilul fitri wa ta'khirus suhur yana daga cikin sunna gaggauta buɗe baki da kuma jinkirin suhuru mun yi bayani gwargwado a satin da ya shige a cikin wannan wa in shakka idan mutum ya shakka fil fajri a cikin fitowa alfijir tunda an ce ana so a jinkirta suhur din nan har a satin da ya shige muka ce kar mutum ya je wurin jinkiri din nan ya jinkirta sosai ta yanda a har alfijir zai fito ba tare da ya ƙara suhur dinsa ba to wannan kuma kaga an je wurin gyaran doro an kare wuya kaga wannan bai yi ba saboda haka mutum da ya kafa kafa ya kasance yana kula da lokaci alfijir fitarsa canzawa yake yi kowane lokaci a ƙa'ida dai a duba to yanzu lokaci ya riga ya zo muna wanda ni kaina nake maganan nan ba na iya cewa kullum sai na je na duba alfijiri a inda yake fitowa din nan saboda kusur namu wato ragganci da Allah ya haɗa mu da shi na wannan lokaci kuma Allah ya riga ya kawo lokaci yanzu gine-gine sun zama dogaye benaye ga al'amura dai da yawa to shi Allah shi ne da lokaci to idan kawo lokaci to shi musulmi ko wanne lokaci alheri ne wurinsa kamar rayuwarsa ne da mutuwansa in ya mutu yana mumini ya zama dan aljanna idan ya rayu yana mumini yana yi wa ya kara yake ibada ko kuma laifin da ya tuba wa Allah kamin ya mutu to kaga shi lokaci haka yake to da Allah ya kamu da wannan lokaci ga mu da kasala da nauyin jiki cikin abin da ya shafi wannan sai Allah ya kamu da waɗansu gajerun hanyoyi shine irin ta intanet din nan kaga yanzu duka mafi yawan mu sai dai mu duba ta intanet sai a gane alfijir zai fito yau karfe biyar da minti kaza ko shida saura kaza to wannan kam wajibin kowa da kowa ne shi kula da wannan idan wancan bai samu wancan zai fi idan za ka iya to amma yanzu ta kai mu yanzu in ka samu mutum musulmi guda mutum goma sun zauna a wuri idan ka ce wani ya nuna maka alfijiri goma din nan to insha Allah da wahala ka samu biyar za su iya nuna maka shi sun sa alfijirin kuma shine wanda alfijir din shine ya fito duk inda mutum goma suka zauna to da wahala yana da wahala ka samu mutum biyar za su iya gaya maka alfijir ga yanda yake ga yanda yake kuma ga inda yake fitowa kuma har inda jijihin ne ya kasance zai iya zuwa ya nuna maka ce gashi ya fito to kaga tunda muka samu kanmu a haka wancan ya yi wuya to kar wannan ya yi wuya kasala da ragganci ta kawo mu haka to kan ragganci ya kai ko tashi ba ma iya yi domin idan ta kai ba ka iya duba intanet din ma kuma ba ka iya duba wancan to kamar ciwo ya kai maka gaya ba ka iya tashi ba ka iya motsa ba ka iya magana a misali nake bayarwa saboda haka dole musulmi mai azumi ya san lokacin buɗe baki ga iyakansa ya san lokacin kuma aji azumi to yanzu kuma sai abin ya koma muna kuma raggancin ya koma muna kuma wurin ladanai kawai masu kiran sallah yanzu kowa ya ajiye shi da wahala kuma in ka samu mutum goma sai ka iske da wahala ka samu biyar su ma masu duba intanet din kawai illa ana sauran ladanai sun kira sallah an yi salatu an yi salatu shikenan da an ci an yi salatu shikenan shikenan wai an ajiye azumi lokacin ajiyewa yayi lokacin wato sahur ya ƙare to wannan kuma kaga wani ragganci ne sosai ya same mu wanda an fito wancan ya yi wuya wannan ma ya yi wuya to kuma intanet ɗin ma ya yi wuya yanzu mafi yawa duka cikin mutum goma sun rataye kuma buɗe bakinsu da suhur ɗinsu wurin ladanai to tunda ta zama haka na ɗaya su dai masu intanet ilimi ne Allah ya basu Rahman allama al-Qur'an khalaqal insana allamahul bayan su rike gaskiyar matukar gaskiya ga ilimin su ta wannan ma idan ibada su ta farilla ta yi kyawu to tana yiwa ma ta wannan Allah ya sa su aljanna ko da sun samu wani hada'u a cikin waɗansu abubuwa saboda kula da rike gaskiyar da suka rike a cikin wannan sun taimaki jama'ar musulmi kullum Allah yana nema yana cigiya yana binciken mai taimako shi ko ya taimake sa to zuko ladanai nauyi ne a kansu in dai ba sa iya duba alfijir to kullun su duba intanet din su gani yau alfijir nawa zai fito karfe nawa da minti nawa ne zai fita yau rana yaushe za ta faɗi ba ka la'akari da jiya saboda jiya ta wuce Allah ne da ita sai ka duba haka saboda kullum mafi yawa canjawa ke da wahala ka samu kwana goma tiriyan din su jere ko sati daya alfijir bai canza ba ko kuma faduwar rana bai canja ba yana da wahala saboda haka dole mutane su kula sannan akwai wani abun da yake ba mu matsala kamar irin wurin buɗe baki lokacin da aka yi hadari aka yi gizagizai sai kaga mutane mafi yawa ladanai da sun ga duhu ya shiga sai je su kabar kiran sallah wai magariba ta yi so irin wannan tunda wani wurin faduwar rana da dama bisa ga alfijiri don wurin faduwar rana kana ganin duhu mana kai kanka to tunda kaga yau an yi hadari sai ka duba agogonka shin jiya yaushe muka yi kira yaushe rana ta faɗi jiya eh ta faɗi jiya bakwai daidai ko bakwai da minti bakwai ko bakwai saura minti bakwai to tunda yau akwai gajimare an yi gizagizai an yi hadari to dolanka ka jira misalin jiya ɗin tukuna sai dai ka ƙara amma ba ka rage ba ko kuma ka yi daidai da na jiya ɗin amma abin da ladanai suke mafi yawan lokaci sai misali jiya an kira rana ta faɗi bakwai da minti bakwai sai ka wai saboda an yi ruwan sama ko an yi hadari bakwai saura minti goma sai ka ji ladan ya kabar kiran sallah wai duhu ya shiga wai ce ai haka to wallahi ladanai su sani suna da haɗari babba ba ɗan ƙarami ba duk ladanin da ya kira sallah da gangan ta irin wannan to duk wanda ya ajiye azumi alhaki a kansa ranar kiyama sai ya rama azumin nan kuma sun Allah ya bi musu kadin haƙƙinsu domin su laifinsu gajere ne ko da su ma mutanen suna da laifi me yasa da kaji ladan zaka ce ka buɗe bakinka ai kai aka azawa azumi ba ladan ba to tun da kai aka azawa kai ne aka azawa lalle ka kula da haƙƙin lokacin ka saboda ka idan ladan ya kira sallah ka duba ka gani lokacin yayi tukuna ai ladan na adam ne ajizi ne yana yiwa ya rikice mana to kai ladan kai ko da ka kira sallah hadari akan ka ko da shi wancan tun domin akwai makafu ai akwai wanda yake da lalura shi hankalinsa ya dauku ya amince maka ya ga kai ya yadda imaninka da kularka saboda haka shi ladan ma dole zama mai hankali kuma kai zama dan kwaya ladan yana shan kwaya ko yana shan abin da zai kawar da hankali a nisantar da shi ga kiran sallah saboda kowane lokaci kan ya kabra kiran sallah to sai ya kasance ka amince masa ka da hankalinsa to da kaji ya kira sallah sai ka aje lalle lokaci yayi kenan To idan ta zama haka, shi ko je ya kabra ba tare da ya itikani ba ya tabbatar, to duk wanda ya buɗe baki a lokacin, saboda ganin rana ta faɗi, ko je ya sallah, to alhaki a kanka kai ladan. Allah kiyaye mu. Wa in shakka fil fajri, idan mutum ya shakka a cikin fitowa alfijir, to fala ya akul ba zai ci abinci ba, ba zai sha ba. Ka duba, ka tashi, kila ko an yi hadari ne ko ko ka tashi ka ji shiru ko agogonka da ka saba dubawa ka san jiya an aje alfijir ya fito biyar saura minti biyar ko shida saura minti ashirin ko da abin da ya kama da hakan kai ka san abin da kuka yi ajiya to sai ka tashi kila baka ji kiran sallah baka gane daura ɗin da ake ba ko agogon kuma ya riga ya ɗauke idan waya ce tunda caji ake mata cajin ya dauke ya gogo ne tunda na'ura ce kawai mashin ne yana yiwa ya samu matsala ya tsaya ko ya burge sai ka rasa ganewa ci to wai ko alfijir ya fito an yi assalatu ko ba a yi ba to karka ci abinci sai ka samu itikan tabbaci ko da tambayar wani ne tukuna in ka gane akwai lokaci sai ka ci in gane ba lokaci shikenan amma idan ka rutsa haka kai to kai laifi sai dai malamai sun ce idan alfijirin bai fito ba to shikenan ba wani matsala amma idan alfijirin ya fito ka yi laifi kuma azumi sai ka rama shi malamai suna magana anan shin za ka yi kafara tun da ganganci ka yi wasu ka ce wai kafara azumi kwana sittin? suka ce a'a ciyar da mutum sittin? suka ce a'a shikenan da ya rama azumi da wai masu wato tsanantawa suka ce sai ya yi kafara ko da ya yantar ko ya ciyar ko ya azumin kwana 60 din nan aga sai mutane su kula wala yusamu yawmu shakk ba a yin azumi ranar shakka ranar shakka shine abin da muka faɗa a karatun da ya shige wancan satin yau an ce 29 ga watan sha'aban wanda idan Allah ya sa an gan shi gobe sai a ɗau azumi ya zama ɗaya ga Ramadan kenan. To aka kai dare ba a ji labarin ganin wata ba. Har aka yi alfijir ba a ji labarin ganin wata ba ko ina. Aka zo aka yi sallar asubahi ba a ji labarin ganin wata ba. To a nan abinda malamai suka tabbatar sunna ta tabbatar shine ko alfijir ya fito tun da dai yau jiya ashirin da tara ga watan Sha'aban lallai a yau din nan za a diba Ramadan kuma Allah bai sa aka ganshi ba gashi har an zo an yi sallar asuba'i ba a ganshi ba to mutum duk wanda azumi ya hau kansa ba zai ci gaba da cin abinci ba shi na ke ce ma kamun baki mutum zai kame bakinsa haka mutum musulmi za su waye gari ba cin abinci tunda ba a samu labarin gani ko rashin gani ba babu duk da ya zama 29 ga wata ba ga wata ba na Ramadan to gobe ba za ka tashi da cin abinci ba kai tsaye za ka kame bakinka ne har zuwa sai rana ta kama ta fita ta ɗanyi sama lokacin da aka haƙaƙe yanzu in dai an ga wata da an ga wata yanzu labari ya kai ya game ko ina to duk aka kai lokacin da ake ganin yanzu kam da an ga wata ɗin nan to da yanzu an ji labari ko ba a ji labari ba har yanzu to sai mutum ya ci gaba da cin abincinsa to idan al'amari ya zo a zamani wani lokaci hukunci yakan ɗan canja saboda kula da yanayi illa ta kan kau idan wato abin da ya kawo illar ya ɗaga to kaga cewa idan aka tabbata ba a ga wata ba a ci abinci to zula zamanin intanet ɗin nan na waya to duk da haka shi ma mutum ba zai ce tun da asubahi ya ci abinci ba a shi ma dole ba za don kaji an ce kawai ba a ga wata ba to yana yi wa wani wuri an gani inda ya shafe ku labarin bai zo ba ko ba a tantance wanda ya kamata ba to da kaga duk da haka ba za ka yi sauri ba sai ka dan jinkirta misali har an fito sallar asubahi an shiga jama'a an yi sallah an bincika ba wani labari to shi ma yana da kyau ka dan bari rana ta fita har in ba tabbaci saboda yanayin muwasalata da ya samu idan an gani za a ji kai tsaye kuma in an tattance wanda aka azama nauyin su tattance tunda dole sai akwai shugabanci to idan aka tattance din nan ba a gan shi ba to shi kenan sai a ci gaba da cin abinci amma duk da haka illar tana nan tunda yana yiwa a gan shi ba a samu cikakken labarin ganin ba saboda bincike da abin da ya kamata ko kuma kila inda su a ganin can kila ba su da sabis ai duka za ta za ta iya bayewa haka tun da sabis din abin nan ne mashin ne yana yiwa ya samu illa to duk da haka illar ba ta saurin ɗagawa to to shine yawan shak wanda ake nufi to an ce mutum ya kame bakinsa to wai mutum zai yi azuminsa lihutatsa bihi min ramadan don ya samu ya kewaye ya zama masa ramadana ko da Allah ya sa an ga wata din ce a'a ba zai haka ba wato ma'anar abin da ake nufi ya ce yau ashirin da tara ga wata to shikenan har yanzu zai mu ji labarin an ganin wata ba kai ba jama'a ko gunji ya tambayi iyalin sai tambayi makwabta mu ji ba kai ni barin da azumi na in Allah ya sa an gani shikenan wato zama yayi daidai da kwanci shikenan in Allah sa an ganshi shikenan in ko ba a ganshi ba to shikenan sai in ci abinci ko shikenan bari in wuce da azumin nafila ko ba a ganshi ba to ba za a yi ba malamai sun ce in kai haka ko da an ga watan wa man samahu kadhalik duk wanda ya azumce shi kamar haka da irin wannan niyyar in Allah ya sa an gani to yanzu dai ba a gani bari in yi sahur Allah ya sa an gani zuwa rana shikenan kamar na faɗa a jiya wancan satin da ya shige ka ce to shikenan gashi dai yanzu ba a ga wata abu bari in kwanciya ta bari in sahuru in Allah ya sa na waye gari an ganshi kuma shikenan in ba a ganshi ba kuma ai na dan ƙara ci abinci na ji ƙarfi to ko an ganshi dai tun da niyyar ka ta gabaci ganin watan azumin bai ba to shi ma kamar wannan ne ai niyyar da kai ta gabaci ganin wata ne to ko da an dace an ga watan to kai azumin ka bai yi ba amma sun ce azumin ne kawai za ka rama na ranar ba ka fara da kai idan ramadan ya ƙare to za ka rama na azumin da ka yi riga malam masallaci ba wani abu wanda za ka yi banda wannan ba ka fara agunka shi ne man samahu ka zalika lam yujzihi azumin bai masa ba wa in wafaqa wa in wafaqahu min ramadan ko da ya dace masa ya zame ramadan din ko da ya dace an ga wata din to azumin bai yi ba waliman sha'a saumahu tatawu'an an yaf'al amma malam yace daidai wannan karatun wanda ya so ya ajimse shi na tadawu'i to yana iya yayi haka wanda ya so ya azumce shi na tadawu'i amma duk da haka malamai sun yi magana sun ce to na tadawu'in yau ne kawai kace kai idan kace to bari in yi shi na tadawu'i tunda ba a kan shi bari in dau azumi na in Allah ya sa an gan shi shikenan to wannan dai an karatun ya riga gabata azumin bai ba to sai kaje to in ko ba a gan shi ba sai zan mini dawi wasu malamai suka ce bai yi ba amma wannan karatun kaji an ce yayi shi ko kula da dalilin annabi ya taba zuwa ma wata rana a gida ya ce akwai abinci suka ce babu yace to idan ana sa'imun to suna ganin cewa azumin nafila ko da baka kwanda niyyarsa ba kana iya daukar sa daidai wannan karatu shine suka dauka anan to amma wasu malamai suna ganin ai wannan ba a haka nan tunda ka kwanda niyya biyu ne wannan ya saba ma wancan ka kwanda niyyar ko farilla ko nafila suka ce amma in azuminka ne na alwashi da ka saba kamar ka saba duk litinin kana azumi ko bawan Allah ya saba duk alhamis yana azumi ko irin wasu bayan Allah suke daukowa tun rajab din nan sai ramadan ko da yake akwai wasu da suke sukar azumin amma mu ba ma ganin abin suka ne tunda dai annabi bai hana ba mutum ya ga yana da karfin sai ce zai shi kenan ya je abinsa ba za ka soke shi ba tunda ibada ce yake kai ba ka iyawa ne to mutum ya ce zai dauki tun sha'aban ramadan tun rajab sai sha'aban ce zai yi ruwanka da shi mi ruwanka da shi zai ka kyale shi amma da ya sassauta ma kansa da zai fi masa amma sai karbi da shi tunda ibada ce yake yi ibada yake yi kuma ya ga yana iyawa ne ya kasance dai ya yi fillahi billahi ilallah to kamar irin sannan ko kuma yi duk litinin ko alhamis sai ce zai yi dama ya saba yi litinin sai aka dace litinin ne sai ya tahi da azuminsa na alwashi ba a ga wata ba to wannan ya yi to sai suka ce wannan shine daidai da wancan maganar ta idan wa ana sa'imun to shi dai magana in ta zama hadisi ya zo da magana a fili karara to sai a bi maganar idan ko abin ya zo da akwai maganganu a ciki wurin fassara gane fahimtar abin da annabi ya faɗa to maganganu malamai sun shiga kenan duk suna so su saita wancan hadisi su fassara shi ga yadda suka fahimce shi to duk ra'ayin wanda ka bi ba faduwa a ciki dama nan ne ake kamar yanzu misali innamal amalu bin niyyat kaga hadisi a fili yake aiki duka sai da niyya ke tabbatuwa kaga wannan ba wani ikhtilafi ba wani sabani ba ne ina fahimtar ga abin da annabi yake nufi wannan a fili take to amma kamar irin wancan idan wa ana sa'imun to kaga akwai manganu anan ko wani malami sai ya shiga yace ni ga abin na fahimta ni ga abin na fahimta ni ga abin na fahimta to irin wannan duk wanda ka bi man kalla da aliman laqi Allah saliman haka shehu mujaddadi Usman dan Fodiyo radiyallahu ta'ala anhu haka ya faɗa duk wanda ya rike maganar wani malami zai haɗu da Allah lafiya saboda haka in ka bi wannan magana kaga to shikenan bari in bi ta wani shikenan baka da matsala kai wa man asbaha falam ya'kul wa lam yashrab wanda iwaye gari bai ci ba bai sha ba thumma tabayyana lahu sannan ya bayyana masa anna zalika al-yawm ce wannan wannan wuni min ramadana wunin nan ramadana ne to lam yujiz lam yujizhu azumin bai masa ba ya wayi gari ba ga wata ba an bai ci ba ya kama irin kame bakin nan an ce a wayi gari da kamun baki to kamun bakin ai ba niyyar azumin akai ba saboda haka sai aka dace sai da wajen sha biyu ko sha ɗaya shi na nan da kamun bakinsa aka ji labarin an ga wata to wannan ba azumi bane kamun baki ne kuma dole a kama shi saboda haka wannan azumin dai sai an an rama shi lam yujisu azumin bai masa ba wal imsik amma fa dole mutum kada ji an ce azumin bai masa ba yace ta to ba sai in ci abinci na ba a'a wal yumsik anil akal dole mutum ya kame bakinsa gabarin cifi baki a cikin sauran wuni ko da an ce azumin bai ba ba dai an ce an ga wata ba daga baya ka waye gari baka ce baka sha ba to sai ka bakin ka to da mutum ma ya waye gari ya ci din ko ya sha sai ji an ce an ga wata kuma in dai wanda azumi ya hau kansa ne to dole sai ya kame bakinsa a cikin sauran sa'o'in da suka yi saura a faduwar rana ba zai ci abinci ba in ko ci abinci kuma ya san da haka to ka fara wannan kan ba wani ikhtilafi ko kuma sabani a wurin malamai dole sai ya yi kafara kuma sai ya rama wannan azumin saboda ya keta alhurman ramadan din Allah kiyaye mu to alhamdulillah lokaci ina ga kamar ya yi ana nunar kamar alamar lokaci ya yi za mu kwana anan da fatar Allah tabaraka wata'ala ya sa azumi ya zo mana muna lafiya lau kuma Allah shi ba mu ikon yin azumin mu fara shi farko kuma mu kare farko cikin lafiyar mu da imani da walwala da wadata albarka annabi sallallahu alaihi wasallam abinda muke tsoro duka Allah ya kare mu gare shi albarka annabi abinda muke fata na alkhairi Allah ya bamu shi wanda muka sani da mu sani ba abin tsoro ma wanda muka sani da mu sani ba da nesa da kusa duka Allah ya kiyaye mu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya tausaya mana ya mana gafara laifukan da muka yi masa ya jarabe mu da wannan tashin hankali a ƙasar mu Najeriya ba natsuwa ba kwanciyar hankali a gona ba kwanciyar hankali a kasuwa a masallaci ma haka a ofis haka a wurin tafiya haka mai tafiya matafi bai hankali bai kwanta ba da yake gida ma hankali bai kwanta ba Allah mu yi maka laifuka da yawa ka jarabe mu da wannan Allah ka tausaya muna gafarta mana laifukan da muka yi maka ka dawo mana da kwanciyar hankali mu da natsuwa fiye da yadda muka saba inda muka fito da albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah kai mana haka ba don halin mu ba don albarkan masu albarka albarkacin fiyayyen wanda ya fi kowa albarka shine Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ka yi mana wannan musiba ka ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar mu Najeriya Allah ƙara mana imani Allah ka samu karshen kwarai musulmi maza da mata rayu da matattu duka Allah ya musu gafara albarka annabi sallallahu alaihi wasallam mu kuma abin da ya saura cikin ramu Allah ya sa ta zama mai kyawu Allah ya samu karshen kwarai kasar mu nan Allah ka ba mu nutsuwa masu mulkin kasar mu Allah ka ba su saiti daidai ga abin da yake zama alheri ga kasa ga mutanen kasa albarka annabi sallallahu alaihi wasallam ka saita mana su ga daidai abin da ba daidai ba ko sun so aikatawa Allah kar ka ba su iko aikatawa Allah ka gyara mana su ka gyara mu Allah ka gyara mana su ka gyara mu barka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah kai mana da su gaba ɗaya muwafaka ga daidai ka ture mu ka ture su ga abin da ba daidai ba albarka annabi sallallahu alaihi wasallam ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم